بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu kada manta muna bayani ne akan hadisai waɗanda suka zo a cikin littafin riyadu salihin da kuma ma'anoninsu idan ba manta ba darasin da ya gabata mun faro bayani akan halaccin yin kuka wanda babu ruri a cikinsa sai lokaci ya halarsa yau za mu tashi daga hadisin usama bin zaid
قال رحمه الله وعن أسامة بن زيد وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ودغ أسامة بن زيد يكي النبي صلى الله عليه وسلم أن تبتغى مسا ɗan Esta wato jikansa kenan a lokacin yana gargarar mutuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hawaye فقال له سعد ما هذا يا رسول الله sai sa'ad yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam menene kuma haka ya manzan Allah قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء sai sa'ad ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa menene yasa yake yin hawaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai wannan wani tausayi ne da Allah yake sanyawa a cikin ah, zukatan bayansa kuma Allah madaukakin sarki yana yin rahama ne ga waɗanda suke da tausayi متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه an karɓo daga Anas Allah yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shiga wajen ɗansa Ibrahim a lokacin yana fama da kanshi فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان sai idanuwa annabi sallallahu alaihi wasallam suka dinga zubar da hawaye فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله sai Abdurrahman bin Auf yake cewa har da kai a irin wannan ya manzan Allah فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن, والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai dan Auf ai wannan rahama ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da cewa yace tabbas idanuwa suna yin hawaye kuma zuciya tana yin bakin ciki amma fa babu abin da za mu faɗa sai abin da ubangijin mu ya yarda da shi kuma tabbas mu masu bakin ciki ne game da rabuwa da kai ya kai Ibrahim رواه البخاري وروى مسلم بعضه Bukhari ne ya rawaito ko Muslim ya rawaito wani bangare na wannan hadisin والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة hadisan da suka zo a wannan babin suna da ɗimbin yawa kuma mashahurai ne باب الكف عما يرى في الميت من مكروه babin da yake nuni akan cewa ana so a rufe baki a rufe ido daga abin da za a gani daga mara lafiya na abu mara kyau
عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu rafi wanda yake bara ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة duk wanda ya wanke mamaci kuma ya ɓoye abin da ya gani to Allah madaukakin sarki zai gafarta masa su arba'in رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم hakin ne ya rawaito hadisin nan
باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز babin da yake bayani akan sallah ga mamaci da kuma raka shi da kuma halartar rufe shi da kuma cewa makaruhi ne mata su bugawa zuwa wajen rufe ta
قد سبق فضل التشييع ya ce hadisai waɗanda suke nuna falalar raka mamaci sun gabata وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce dukkan wanda ya raka jana'iza har a yi mata sallah to yana da tsiraɗi guda ɗaya ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان idan kuma ya halarci jana'izar mana aka yi mata sallah kuma ya je aka rufe ta da shi to yana da kirafi biyu قيل وما القيراطان sai aka tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam menene kiraɗin guda biyu da zai samu قال مثل الجبلين العظيمين sai yake cewa misalin duwatsu manya guda biyu متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce
من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين duk wanda ya bi jana'izan musulmi yana mai imani mai kuma fatan lada yana kuma tare da wannan gawar har ai mata sallah a kuma gama rufe ta to zai dawo yana da kiraɗi guda biyu
كل قيراط مثل أحد ma'ana abin da ake nufi da kiraɗi shine wani yanki na lada saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowanne yanki na ladan ya kai girman Uhud
ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط wanda kuma ya yi sallah a kan gawa sannan kuma ya dawo kafin a rufe ta mana bai raka ta ba to yana da kiraɗi mana wani yanki babba na lada رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن أم عطية رضي الله عنها قالت an karɓo daga ummu aqiya Allah ya yarda da ita tana cewa نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا
ummu aqiya tace cewa an hana mu eh, bin jana'iza amma ba a tsananta akan hakan ba متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر babin da yake nuni akan cewa ana so a samu masu sallah da yawa ga jana'iza da kuma sanya sahunsu ya zama guda uku ko sama da haka
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga nana aisha Allah ya yarda da ita tana cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه babu wani mamaci wanda al'ummar musulmai waɗanda suka kai ɗari za su yi masa sallah dukkansu suna nema masa ceto face sai an ba su ceto a kan shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan abbas allah ya yarda da shi ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه babu wani musulmi wanda zai mutu a samu mutum arba'in waɗanda ba su shirka da Allah ba su tsaya a kan jana'izarsa face sai Allah maɗaukakin sarki ya ba da cetonsa.
رواه مسلم Musulun ne ya rawaito.
وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء Barkat ɗan Abdullah yana cewa Malik bin Hubaira ya kasance idan zai yi wa jana'iza sallah ya ga mutane sun yi karanci to sai ya kasa su gida uku.
ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da sahu guda uku suka yi masa sallah to tabbas aljanna ta tabbata gare shi
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu dawud da turmuzi ne suka rawaito kuma shi turmuzi ya kyautata hadisi
باب ما يقرأ في الصلاة على الجنازة babin abin da ake karantawa ga jana'iza mana mai mutum zai karanta bayan ya yi kabbara ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu idan ana sallar jana'iza
يكبر أربع تكبيرات يتعوذ بعد الأولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول malam yake cewa mutum zai yi kabbara ne guda hudu ya nemi tsari bayan kabbara ta farko sannan ya karanta fatiha sai ya kabbara ta biyu ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والأفضل أن يتممه بقوله كما صليت على إبراهيم إلى قوله حميد مجيد yake cewa sai ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma abin da aka fi so shine ya cika shi har zuwa ƙarshen shi mana har zuwa ƙarshen salatin innaka hamidun majid na'am ولا يقول ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه amma kada ya irin yadda da yawa daga cikin gama garin mutane suke yi ta inda suke cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi mana su karanta wannan ayar bayan sun yi kabbara ta biyu Eh, imam nawawi yake cewa sallar mutum bata inganta ba in ya tsaya a iya karanta wannan ayar bayan kabbara ta biyu
ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى sannan ya yi kabbara ta uku sai ya yi addu'a ga mamaci da kuma musulmai da abin da hadisan da za su zo nan gaba suka kunsa da izinin Allah ثم يكبر الرابعة ويدعو ومن أحسنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله sannan ya yi kabbara ta hudu sai ya karanta wannan addu'a ya ce Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu akwai kuma wasu addu'o'in da suka zo ban da wannan na'am
والمختار أنه يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده كثير كلا- خلاف ما يعتاده أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى yake cewa ah, amma abin da aka fi so shine mutum ya tsawaita bayan kabbara ta hudu sabanin yadda da yawa daga cikin mutane suke yi ah, kamar yadda hadisin ibn abi aufa wanda zai zo nan gaba yake nuni zuwa haka mana akwai mutanen da daga sun yi kabbara ta hudu kawai sai su sallame ba tare da sun yi addu'a ba malam ke cewa wannan sabanin abin da ya fi yi. na'am
فأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة الثالثة فمنها daga cikin addu'o'in da ake yi bayan an yi kabbara ta uku akwai
عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال
an karɓo daga Auf bin Malik Allah ya yarda da shi yana cewa
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi sallah ga jana'iza sai na haddace daga cikin addu'o'insa yana cewa اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ga wani mamaci sai ya karanta masa wannan addu'a yake cewa har sai da nayi fatan ina ma da ni ne wannan mamacin رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبو وأبوه الصل وأبوه وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال an karɓo daga abu huraira da abu qatada da abu ibrahim al-ashari yake cewa babansa daga babansa wanda shi ma sahabi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ga wata jana'iza sai ya karanta wannan addu'a اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa wannan addu'a na'am رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة قال الحاكم حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم وقال الترمذي قال البخاري أجمع روايات هذا الباب رواية رواية الأشهلي قال البخاري وأصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك mana wannan hadisin bukhari wannan hadisin abu dawud ya rawaito kuma tirmidhi shi ma ya rawaito haka hakim duk sun rawaito wannan hadisin nan
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo daga abu huraira Allah ya yarda da shi ya ce
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء idan kuka yi sallah ga mamaci to ku masa addu'a da ikhlasi ma'ana ku tsananta ku yi masa addu'a kuna masu ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah kuna kuma masu tsarkake addu'ar zuwa ga Allah saboda ya samu rahama رواه أبو داود Abu Dawud ne ya rawaito
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم an karɓo daga shi Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam
في الصلاة على الجنازة cewa yayi sallah ga wata jana'iza sai ya ce اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء له فاغفر له
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mata wannan addu'a.
رواه أبو داود Abu Dawud ne ya rawaito.
وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال
An karbo daga wasila dan aska Allah ya yarda da shi ya ce, صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana limanci a lokacin da ya yi sallah ga wani musulmi da ya mutu sai ya ce,
اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذابه وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم Na'am.
رواه أبو داود Abu Dawud ne ya rawaito.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة عن كبر على جنازة ابنة له أربع تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا Abdullahi bin Abi Aufa Allah ya yarda da shi ya yi kabbara ga jana'izar wata Esther sau hudu sannan bayan ya yi kabbara ta hudu sai ya tsaya gwargwadon yadda ya tsaya tsakanin kabbarori guda biyu yana mema mata gafara yana kuma roƙon Allah sannan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata haka وفي رواية كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa a wata ruwayar ya yi kabbara guda hudu bayan ya yi kabbara ta hudu sai ya daɗe bayan kabbara ta hudu har sai da muka yi zaton zai yi ta biyar sannan sai ya yi sallama a damarsa ya yi sallama a hagunsa lokacin da ya gama sallar gawan gaba ɗaya sai muka ce menene wannan abin da ka yi sai yake cewa na yi muku irin sallar da na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi
رواه الحاكم وقال حديث صحيح hakim ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne ingantacce
باب الإسراء بالجنازة babin da yake bayani akan sauri wajen kai jana'iza
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ku yi gaggawar kai jana'iza saboda idan janazar ta kasance managarciya to za ku gabatar da ita ne zuwa alkhairi
وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم idan ta kasance saɓanin haka to sharri ne kuke saukewa kau
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال an karɓo daga abu sa'id al-khudri Allah ya yarda da shi yana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance yana cewa إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصائق an karbo daga abu sayyidin al-khudri Allah ya da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan aka ajiye jana'iza kuma mutane suka ɗauke ta akan wuyayensu to in ta kasance managarciya to za ta dinga cewa ku gabatar da ni idan kuma ta kasance mutumiyar banza to za ta dinga cewa ya kai canta ina za ku je da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa komai yana jin sautin ta in banda dan adam inda a ce dan adam zai ji wannan sautin na abin da take faɗa to da ya halaka
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته babin da yake nuni akan cewa a yi gaggawa wajen biyan bashin mamaci idan ya mutu sannan kuma a yi gaggawa wajen hahaɗa shi da gyara shi don a kai shi kabarinsa sai dai idan ya yi mutuwar bazata to wannan ana so a ɗan saurara har a tabbatar da mutuwarsa عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ran mumini a rataye take da bashinsa har sai an biya masa mana Allah zai iya dakata yi masa rahama in ba a biya masa bashin da ake binsa ba رواه الترمذي وقال حديث حسن tirmizi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض an karɓo daga Hussein bin wahwa yake cewa talha ɗan bara Allah ya yarda da shi ya yi rashin lafiya
فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaishe shi sai yake cewa إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله yake cewa ni ina ganin alamar cewa mutuwa ta riga ta zo wa falha don haka idan mutuwar ta tabbata to ku sanar da ni kuma ku gaggauta wajen haɗa shi saboda bai halatta gawan musulmi ta daɗe a tsakanin iyalansa ba ana so a gaggauta kaita Na'am.
رواه أبو داود abu dawud ne ya rawaito باب الموعظة عند القبر babin da yake bayani akan mustahabbancin yin wa'azi a kabari عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيء الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله mun kasance a wata jana'iza a baƙi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana sai ya zauna mu ma muka zauna tare da shi baƙi wata makabarta ce babba da take a madina ومعه مخصرة فنكث وجعل ينكت بمخصرته annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata yar sanda yar karama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga soka wannan sandar a ƙasa ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة yake cewa babu wani daga cikin ku face sai ya zama cewa an rubuta masa gurin zamansa a wuta an kuma rubuta masa gurin zamansa a aljanna فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا sai suka ce ya manzan Allah to tunda an rubuta komai kawai mu dogara da haka mana ba sai mun tsananta wajen yin aiki ba فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ku ci gaba da yin aiki saboda kowa za a yassare masa abin da aka halicce shi saboda shi وذكر تمام الحديث متفق عليه ya ambaci rakowa hadisin bukhari da muslim ne suka rawaito
باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء والاستغفار والقراءة babin da yake bayani akan yi wa mamaci addu'a bayan an rufe shi da kuma zaunawa zuwa wani ɗan lokaci a daidai kabarinsa don a yi masa addu'a a kuma nema masa gafara sannan kuma a yi karatu a gurin
عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال an karɓo daga Usman ɗan Affan Allah ya yarda da shi yana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama eh, rufe mamaci yana tsayawa a daidai kabarinsa sai ya ce
استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل
ku nema wa ɗan uwanku gafara kuma ku roƙan masa tabbata a lokacin da za a tambaye shi saboda yanzu ne za a yi masa tambaya
رواه أبو داود Abu Dawud ne ya rawaito وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال an karɓo daga Amr bin al-As Allah ya yarda da shi ya ce إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي amma bin lawas yake cewa idan ku karfe ni to ku tsaya a daidai kabarina gwargwadon yadda za a iya soke raƙumi a raba namansa saboda na ɗeba kewa da ku kuma in san me zan ba wa manzannin ubangiji na amsa da shi
رواه مسلم muslim ne ya rawaito
قال الشافعي رحمه الله ويستحب أن يقرأ ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختموا القرآن كله كان حسنا shafi'i allah ya ƙara masa rama yake cewa an so su karanta alƙur'ani a wajen shi mamacin idan kuma suka kammala karatun alƙur'ani duka to eh, shi ma hakan ya yi sai dai wannan maganar an yi saɓani wajen naƙalto ta daga shafi'i wasu malaman sun ce ba maganar sa bace maganar malaman mazhabar shafi'i ne saboda haka dai akwai saɓani wajen shin ya halatta a karanta wa mamaci alkur'ani a kafarinsa ko bai halatta ba
باب الصدقة عن الميت والدعاء له باب da yake magana akan yi wa mamaci sadaka da kuma yi masa addu'a bayan ya mutu قال الله تعالى Allah yana cewa والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان waɗanda suka zo bayan su suna cewa ya Allah kai mana gafara ka kuma yi gafara ga 'yan uwanmu waɗanda suka riga mu yin imani
وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم
Aisha Allah ya ƙara mata yarda take cewa wani mutum ya ce da Annabi sallallahu alaihi wa sallam إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها من أجر إن تصدقت عنها قال نعم wani mutum yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam babata ta yi mutuwar bazata amma ina ganin idan da a ce ta samu dama kan ta mutu to da ta yi sadaka shin ina da lada idan na yi sadaka a madadinta sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce na'am kana da lada متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث idan ɗan adam ya rasu to ayyukansa suna yankewa sai abubuwa uku kawai صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له sadaka mai gudana kamar ya haƙa rijiya ko kuma ya sai mota ko wani abu wanda mutane za su dinga amfana ko kuma ya yi ilimi ya bayar da shi kafin ya mutu ta yadda mutane za su dinga amfana da wannan ilimin ko kuma ya zama yana da wani yaro managarci wanda zai dinga masa addu'a
رواه مسلم muslim ne ya rawaito masu sauraron mu saboda ƙwarewar lokaci za mu dakata a nan insha Allahu ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya a darussan da za su zo nan gaba kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh